إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yawa masu kallon mu da saurare barkan mu da yau barkan mu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da tv na bonfirai a yau muna juma'a goma ga wata na bakwai shine rajab hijira ta manzo rahama sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 yayi daidai da goma kuma ga wata na daya miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2025 yan uwa masu kalamu da saurare idan mun manta ba a wannan lokaci kuma a daidai wannan lokaci muna tare da shehu malami sheik abdulmalik hamis a nan binyame nijar inda malam ke mana karatu kan al-mustalahat masu bibiyar karatun sati wanda ya gabata malam na cikin kan al-istimar tun shekarar da ta gabata satin da ya gabata malam ya yi muna an gangaro an zo cikin addaruriyatu sita to ba a kare wannan maudu'i ba insha Allah ta'ala a karmar kallahu za a yi bita a shiga gaba ta gaba eh kina ai bita kan su al-maqasid sitta na'am ko as-sitt sannan kuma sai a dora akan sabon maudu'i da za a yi wanda yake da alaka da tasirin turawan mulkin mallaka game da rukunan imani guda shidda to masha Allah kenan ta'ala ne shidda ga shidda kenan Hmm, dozin in ji malam bahaushe duk da kalma ta dozin ingilishi ne paske duzen ne da faransanci yawwa hmm, to a karmar kallahu bismillah kenan تو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Bonferai ta gidan rediyo da TV kenan da waɗanda suke bibiyar mu ta shafin sada zumunta na Facebook duka wa- da waɗanda ke cikin ƙasa da waɗanda ke wajen ƙasa da maza da mata da mutane wataƙila har da aljannu.
na'am wa kiran gida Muna muku gaisuwa ta addinin musulunci tunda aljannu ma ai suna sauraron karatu suna sauraron wa'azi ko ba haka ba.
gaskiya Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba na'am wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an gaskiya falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin na'am ko ba haka ba gaskiya to gaskiya.
wannan kenan na'am to don haka a yau insha Allahu ta'ala ga wanda ya bi ya bi wato ya bibiyi karatun da muka yi a satin da ya gabata na'am mun tattauna akan maqasidu sit Mm.
mun faɗi abinda ake nufi da al-maqasidu sit jam'i ne na al-maqsad manufofi guda shida da shari'ar musulunci take son a tabbatar idan an samu tabbatar da su to za a samu zaman lahiya da ci gaba a duniya ba wai sai kasashen musulmai ɗaya ba na'am na biyu waɗansu malamai suna kiran su ad-daruriyatu sit Mm.
larurori guda shidda ababe waɗanda cilas ne in dai ana son rayuwa ta yi kyau Mhm.
to ba makawa sai an tabbatar da su shi yasa suke kiran su manufofi wasu kira su larurori na'am waɗansu kuma daga cikin malamai ko in ce wani malami tun da ni ban taɓa ganin wanda ya kira su in ba shi ba aljawahiru sit abdallah bin muhammad al-amid shankiti dan Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin Amin.
cikin littafin da masters kin shi da ya rubuta eh, ilajul qur'an al-jarima ya sa suna al-jawahir sit Mm.
jawahir jam'i ne na jauhar malam bahaushe ma yana cewa jauhari Mm.
an gane ko Haka.
ma'ana abubuwa ne gwalagwalai masu tsada ba irin zinari ba waɗanda sun fi Na'am.
zinari tsada domin da su ne al'umma za ta tabbata ta samu ci gaba ta samu yarda Allah Na'am.
kenan duka waɗannan maganganun musu karo da juna ba Gaskiya.
abubuwa ne masu tsada kuma rayuwa ba ta tafiya sai da su kuma Na'am.
manufofi ne na shari'a da ta ce a tabbatar da su ba wani cin karo da juna sai dai in ka tashi ta da jijiyar wuyarka wuyanka Na'am.
to a nan almaqasidu sit waɗanda muka yi bayani saboda a gurguje muka ce na farko hifzu addini Mm.
a kiyaye addini hifzu al-nafs a kiyaye rayuka hifzu al-mal Mhm.
a kiyaye dukiya Dukiya.
hifzu al-aqli Mhm.
a kiyaye hankali Na'am.
hifzu nasabi a Mm.
kiyaye dangantaka sai hifzu al-ird a kiyaye mutunci Na'am.
waɗanda su ne ababe guda shidda shari'a ta ce a tabbatar da su kuma ta yi bayanan yadda za a tabbatar da su Na'am.
ya za a kiyaye addini an gane ko Na'am.
shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa kalima ta farko ma wadda ta sauka cikin alkur'ani shine iqra
Kenan dole sai an yi karatu.
sai an yi karatu ya za ka iya kare aƙidar ka ba kai karatu ba Bai yiwa.
ba zai yiwa ba Gaskiya.
kuma in ka yi karatun addini kuma duniyar kanta ka karance ta Mm.
saboda mi saboda kare kanka daga sharrin wanda zai kirkira wani makamin da zai ruguza maka ƙasa ya zai ruguza maka masallatai Gaskiya. Kenan dole sai an yi karatu.
sai an yi karatu in babu shi yanzu mine ne turawa suke muna barazana da shi a yanzu Makamai.
makamai Gaskiya.
Allah ce wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa Mm.
to za a kiyaye addini ne ta fuskar a kare wato a ai karatu ta, ta karatu za a gane aqida ta karatu za a iya kere-kere ta karatu ma za a iya tsara rayuwa da komai da komai har da jihadin in za a yi in babu ilimi Bai yiwa.
to ba za ba jihadi za a yi ba sai a zo a yi banda Gaskiya.
mai zuwa hitar da bam cikin masallaci ana sallar asuba lokacin sanyi ya ce ya yi jihadi Allahu akbar kaga ina karatu yake Babu karatu.
to wannan ya kamata mu fahimta Na'am.
na biyu za a kare addini da ba za a yi da masu wasa da addini ba duk wanda ya zo ya ce ya shiga musulunci ya ce shi yanzu musulunci karya ne ya fita an ka ce a kashe shi Mm.
hadisi ne na ibnu abbas radiyallahu an yana cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man baddala dinahu faqtuluhu ne yana nufin baddala dinahu yana nufin addinin musulunci Mm.
domin dan kirista ya hitar kiristanci ya koma yahudanci ko yahudanci ya koma kiristanci wannan ba sha'anin mu bane Mm.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
to sannan kuma ana kare addini da dukiya da rai Allah ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ne sai rayukan mutane da dukiyoyinsu ciniki da an kai tsakanin bayi da Allah ranka Allah ya baka shi dukiya Allah ya baka ita amma sai ce kuma ka kawo kuma ya baka abin da ya haka Mm.
me yasa sai su ce bi anna lahumul janna zai ba su aljanna karshen dadi kenan kenan kare addini a karmaka ba masu ilimi ɗaya ne za su iya masu kuɗi ma suna da tasu gudunmuwa suna tasa gudunmu ai dama wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah Mm.
shi yasa Allah ya ce inna Allah ashtara min anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah Mm.
kaga yaki za su yi Mhm.
fa yaqtuluna wa yuqtaluna duk da yake akwai qira'a wato ta Hamza da Kisa'i da Khalaf fa yuqtaluna wa Mm.
yaqtuluna kaga fa yuqtaluna qira'a ta jamhur fa yaqtuluna za su kashe wa yuqtaluna za a kashe su Mhm.
ba ta da matsala Na'am.
amma fa yuqtaluna za a kashe su wa yaqtuluna su kashe qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf to Na'am.
wannan tana nufin sashen su zai kashe za a kashe sashi Na'am.
domin an kashe ka ba za ka iya kashe- kashewa ba Mm.
nan fa yuqtaluna za a kashe sashen musulmi wa yaqtuluna sashi kuma zai kashe kafirai Na'am.
dan wanda bai sani ba kaga sai ko kuma ma dauki alwawu la tufidu tartib Mm.
walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama kaga na ana nufin wanda suke kwana suna sallah sujjadan suna sujjada wa qiyaman da tsayuwa alhali qiyaman ne wa sujjada Na'am.
kenan sai zamanto duk kira'o'in da babu wani kamar wani wanda bai fahimci ma yadda alqur'ani yake bane da larabci da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya cewa na an yi kaza ba a gane ba a'a binciki malamai a yi maka bayani Na'am.
mun gane wannan Na'am.
kenan kuma zancen masu kuɗi ɗaya za su taimaka ma addini ba gaskiya bane akramakallah Mhm.
na fata ana fahimta ta Na'am.
a'a kowa zai kawo daidai gurgurun nashi Mm.
shi yasa munafikai idan wani kawo dan abu kaɗan sai su kushe shi alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم Mm.
ina fata na fahimta ta Na'am.
alladhina yalmizuna ko yalmuzuna a qira'ati yaqub Mm.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
sannan kuma daidai gurgudun ni'imomin da Allah ya maka daidai da zaka taimaka ma addini fa fira tawsiyo kenan kowa ya shiga tsaya ba nan ba bari ka jita Karmaka Allah.
wani mutum malami ne kuma mai kuɗi ne na'am kuma mai mulki ne na'am to shi nauyi uku Allah ya ɗora mishi ya karanta su gwargwado ya yi da'awa Mhm.
da ilimin shi na'am nan in ya ƙetare wannan tarko in yana da kuɗi ya kawo kuɗi a yi aikin Allah yana ga ya tsaya kan ilimin kawai madalla sannan kuma idan yana da ƙarfi ya fita wajen yi ma addini aiki
na'am in mai mulki ne kuma ya yi tsaye ya yi adalci annabi Sulaiman na'am alaihi wa ala nabiyyina afdalu salatu wa atammu taslim mai mulki ne ko ba mai mulki bane mai mulki ne annabi ne ko ba annabi ai annabta da da manzanci suna gaban eh, mallamta ko Gaskiya.
kuma shi na da ilimi ko gaskiya to sannan kuma mai kuɗi ne ko ba mai kuɗi bane mai kuɗi mai arziki ne don dalili ma wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanadiratun bima yarji'u al-mursalun falamma ja'a sulaiman qala atumidunani bima fama atani Allahu khairan mimma ata Allah akbar dan kakkace talaka ne gaskiya to duka waɗannan ni'imomin guda uku sai da sa soje ma Allah aiki Allah akbar da haka in kana malami kana da kuɗi ba ka sa wa kuɗinka wajen aikin addini ba kiran mutane kai zuwa ga addini ba tana yawa wajen ilimi ka karanta sunan ka tsiri amma ta kuɗin nan kuma Allah zai tambaye ka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai ne sun ba da ilimi masu kuɗi ne kuma masu kuɗin su sun ba da kuɗi an yi aiki Mm.
kuma sun fita jihadi sun ba da rayukansu to kai ka hai sahabbai ilimi ne da za ka zo kai taimaka mutane wa'azi kuma kana da kuɗi kana boyewa wannan rusa addini kake Allah ya kyauta Amin, amin.
ala ayyati hal na'am a kiyaye addini mun faɗi ta hanyoyin da za a kiyaye addini Na'am.
sai hifzu al-nafs Mm.
a kiyaye rayuwa na'am rayuwa Allah ya bata muhimmanci shi yasa mu- Allah subhanahu wata'ala cikin ayoyi daban-daban kai da kanka da ya baka rai amana bai ce ka kashe kanka ba wala taqtulu anfusakum na'am inna Allah kana bikum rahima taqtulu anfusakum yana ɗaukar hanyoyi daban-daban duk hanyar da zaka bi ka kai rayuwarka ga halaka Allah ya hana wannan na'am shi yasa ma hadisi na Abu Huraira yana cikin sahih Bukhari da eh, da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda man tahassa summan duk wanda ya sha guba ya kashe kanshi to zai ta cikin jahannama da wannan gubar yana sha yana kwada da ta subhanallah wanda ya gangaro ta dutse ya kashe kanshi to za a yi mai dutsen da zai rinka gangarawa da shi cikin wutar jahannama la hawla wala wanda ya ɗauko takobi ko wata- wani abu karfe ya facce cikinsa Na'am.
ya kashe kansa za a tayar da shi da wannan karfen cikin jahannama yana kashe kansa yana yi ma kansa azaba subhanallah an hana alintiha Mm.
shine wato suicide sannan kuma Allah ya ce kada a kashe mi kad wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata mu'mini bai kashe mu'mini sai ta hanyar kuskure gaskiya sannan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha in ka kashe mu'mini da gangan ka ji zancen jahannama sannan kuma Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl duk wanda an ka kashe shi don zalunci an gane ko Allah ya ba waliyihi majibincin lamarinsa sultanan iko ma'ana kenan za a ba su diya kuma in ma an yaƙe su to Allah zai taimake su na'am innahu kana mansura Allahu akbar sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa min ajli dhalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wanda ya kashe riba ta wata riba kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba daya rai guda rai guda ka duba cikin eh, as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi wajen karkashin wannan aya irin maganganun malaman da ya kawo na'am
to ya za ya za mu gane eh, muhimmancin musulunci bayan wannan yace wanda ya kashe a kashe shi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun na'am akwai cikin qisasi akwai rayuwa wasu gi- gi- wato kidimammu sai suka ce ah wai qur'ani ya ce akwai rayuwa cikin qisasi Mm.
alhali ko in mutum an ka kashe shi ai mutuwa ne an kai Mhm.
saboda mi saboda su jahilai ne gaskiya a nan in ka duba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti na'am wajen wagga aya wajen kamar al-ijaz cikin al-qur'ani al-ijaz wal itlaq yake cewa larabawa suna da wani karin magana al-qatlu amfalil qatli kisa shi yafi kore kisa Mm.
sai ya ce to amma qur'ani ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab ya ce to in ka kalli balaga ta alqur'ani sai da kawo wajhu wajhu sun kai kusan ina ganin guda ko 20 ne ko nawa wanda suke nuna wagga balaga ta alqur'ani ta yi fintin kau game da wanga karin maganar larabawa Allahu akbar wanda kuma abin da ɗaya ya gano kenan Mm, gaskiya
muna gane wannan na'am me yasa Allah ya ce cikin kisasi akwai rayuwa saboda in mutum ya san in ya kashe za a kashe ba zai kashe ba tabbas me yasa yanzu duniya ta rikice saboda duniya ta rikice yau masu kisan mutane ba a kashe su na'am
sun kira Mm.
to sannan kuma me yasa Allah ya ce akwai rayuwa in mutum ya kashe lokacin larabawa jahiliya ta ka karanta tarihi in an kashe musu mutum guda sai zo su kashe mutum 20 su kwadancin zo su kashe 40 sai a yi ta mutuwa
amma in an ka tsaya da iya Shikenan.
wanda ya iya yi shi kenan magana ta riga ta kare a zauna lafiya to gaskiya don haka musulunci ya ce kai hatta da kafirin amana bai dace mu kashe shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawm ad-din cikin sahih al-Bukhari wa Muslim man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-janna wanda ya kashe kafiri na amana mu'ahad domin kafirai kala kala ne akwai kafirin zimmi shine malaman zo kitaba zimmi kafirin yaki kenan akwai kafirin amana kafirin harbi kenan akwai kuma kafiri na mu'ahad wanda akwai alkawali tsakanin mu da shi akwai kafiri kuma musta'man ko musta'min musta'min wanda ne mai bashi aminci ya zo ya saurari ya zo ya ga daular musulunci wanda banda makka da madina in yana da bukata ya zo ya ga yadda musulunci yake ana iya bashi dama shi yasa Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa in ahadun min al mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun nasi ne da alqur'ani ka san shi dan qur'ani ne bai ma yarda hadisi ba ballan tana ko mun kawo hadisi to dan haka Allah ya ce kina a bashi dama ya zo ya saurara muna gane waɗanda kyau to kaga waɗannan duk saboda a kiyaye rayuka shi yasa an ka hada a kashe rai da shubha ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykumus salama ko wala taqulu liman alqa ilaykumus salama dan kira'o'i ne daban-daban imamu nafi' da imamu abu ja'far da imam hamza da imamu khalaf da imamu ibnu amir sun karanta wala taqulu liman alqa ilaykumus salama sauran sun karanta wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan kada ku ce ba mutumin da alqa ilaykum assalama da Hausa in za mu fassara wanda ya jefa muku sallama shine assalam ko ko wanda ya jefa muku aminci ya nuna shi aminci yake so shi ko wala taqulu liman alqa ilaykum assalama kada ku ce ga wanda ya jefa aminci zuwa gare ku ko kuma yayi sallama gare ku domin asalin sallama tana nuna aminci lasta mu'minan tabtaguna aradul hayatid dunya ko lasta mumanan ibn wardan a cikin alqira'at al-ashra as-sughra shi kadai ne karanta lasta mumanan an gane ko sauran qira'a sun karanta lasta mu'minan duk da yake su su warsh suna cewa lasta muminan tunda yana abin nan kenan kasra da yi mata kar ku ce ma wanda ya jefa muku aminci lasta mu'minan kai ba mumini bane don ku halartar da jinin shi ko ko lasta mumanan kai ba abin amincewa bane tunda wanda ba mu'mini ba abin amincewa bane kenan wancan mu'minan ismul fa'il ne mu mu'manan duk da yake mu'manan ya karanta mu'manan kenan kai ba abin amincewa bane kenan wanda ake amincewa shine mu'mini kaga sai Allah hana a kashe rai akan shubuha sai an tabbatar da inda a kashe rayuwa tabbas tabbas wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq duk waɗanda nasoshi na musulunci suna amma yanzu sai a ce an zo an musulmi su ne terrorist su ne radicalist su ne waye waye ga nasoshi na alkur'ani irin yadda alkur'ani ya tsara sannan shi mai cewa radicalist wace wane ne shi ne ke turo kuɗi yake ba da makamai yake ba da labarai ana zuwa ana kashe musulmi don ya ɗauki mutane ba su abin da suke yi ba Allah ya kyauta ala ayyati hal hifzun nafs a kiyaye rayuwa musulunci yayi bayani yadda za a kiyaye rayuwa sannan sai kuma hifzu al-aql a kiyaye hankali giya da duk abin da zai bugar da hankali shi yasa ma malamai suke bada fatawa masu sai da miyagun kwayoyi a shari'a musulunci ana iya kashe su dan Allah ce inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al-ard inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula sakamakon wanda suke yakan Allah da manzon shi ya an ce ana yakan Allah ba ana nufin mutum shi na iya gaba da gaba da Allah ba mai yakar addini da mu'min ne Allah ne yake yaki da shi wa yas'auna fil ardi fasadan suke banna a bayan ƙasa ashe sai da miyagun ƙwayoyi shi na daga cikin manyan manyan banna da ake aikatawa sannan mai sai da miyagun ƙwayoyi yana tare da terrorist mai sai da miyagun ƙwayoyi yana taimakawa a ruguza ficir na al'umma. Mai sai da miyagun ƙwayoyi za ka shi na mu'amala da munanan mutane wanda suna iya kasa mutane a basu su je su yi ta kisan mutane. Yanzu waɗannan terroristkin abin da ake zargi farko farko ba a nuna musu shan kokain. Amma da an shiga sai a ba mutum sai rikici shi shi je shi sama in suka je wani lokacin ba sa baja da baya a halaka su. To kaga musulunci saboda kiyaye hankali. giya kuma sai ya haramta ta amma da yake wancan lokaci ana shanta ta riga ta san jiki sai bi mataki uku at-tadarruj fi at-tashri' al-islami kana yin bincike kan shi at-tadarruj fi shari'at al-islamiyya a cikin abubuwa daban-daban ko at-tadarruj fi da'wati ila Allah me yake nunawa sai na farko malamai sun ce su mataki hudu Allah ya haramta giya waɗansu sun ce uku to amma mu ɗauki hudu din saboda dukkan uku din suna shiga ciki na'am mataki na farko suka ce Allah ya zarge ta a fakaice a cikin suratul nahl wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana kaga sakaran yace daga ƴaƴan thamaratin nakhil ƴaƴan itacen dabino kenan wal a'nabi da inabi tattakhiduna minhu kuna riko daga gare shi sashen shi kenan sakaran abin sawan maye
na'am ba sikari ake nufi ba gaskiya wa rizqan hasana na'am da kuma arziki mai kyau kaga bai ce sakaran hasanan ba to zargi ne duk da yake nan ba zancen halattawa ne da haramtawa ba Na'am.
amma malamai suke cewa an zarge ta a fakaice mai hankali shi na ganewa na'am in an ga mutum biyu sai an ka ce wane mutumin kirki ne na'am sai an kai shuru wanda ba a faɗa ba ha.
ana zargi ha ba malam na'am akram kallah abu na biyu sai Allah subhanahu wata'ala ya bar su sai da suka yi tambaya yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas Na'am.
ko qul fihima ismun kathirun a qira'at hamza da kisa'i na'am kathirun da kabirun na'am to me bambanci wani sai zuciya an kai haka qul fihi ma ithmun kabirun kace akwai zunubi mai girma don da caca da shan giya ai ka ba'ira ne na'am
ban sani ko mun fahimta ba na'am sannan kuma qul fihi ma ithmun kathirun akwai zunubi mai yawa da suke haifarwa domin dan caca shi cace dukiya ta shi cace ta wasu hadda kasarkuwa ta ta bashi kaya kai kasuwa sai so ina ya cace su na'am dan caca yana iya tozartar da du- abincin gidan shi ya je ya cace shi to kaga ai akwai zunubi mai yawa nan babban gaskiya dan giya ma haka na'am salar ma in za a bashi sai a kira matar shi a hidda na haya da na abincin su da komi a ba sa- sakare saura ya tece in shage shi
ana ismun kafir mai shan giya yana iya tuka mota ya buge mutane gidan giya ana hada a hoshe kwalba a kashe mutane ismun kafirun qur'ani ba kuskure bane yayi na'am muna gane wannan Na'am.
to mataki na uku sai aka hana shanta lokacin sallah ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara na'am kar ku kusanci sallah kuna masu maye sai suka koma da daddare bayan sallar isha'i su sha sannan bayan sallar asuba su sha kahin lokacin azhur sun wartsake na'am daga baya kuma sai Allah haramta ta gaba daya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun an ka haramta ta kwata kwata mataki na hudu kenan ko na uku a wajen su malamai domin wancan da suratul nahl wadansu malamai sun fitar da shi na'am muna gane wannan da kyau to me yasa aka haramta sai aka ce to kuma haddin wanda ya sha giya ai masa bulala 40 shine abin da nasu ya tabbatar duk da yake akwai su riwayoyi da ake riwayatowa daga sahabbai kamar su Ali ibn Abi Talib ana yi masa bulala 80 40 na shan giya 40 na dan giya in ya sha giya ƙarya yake yi zai iya jewa yi kazahi na ƙarya to sai kuma a ƙara mai da wasu 40
dalla doktorwa ya lazartarwa Na'am.
to ala ayyati hal akwai sabanin malamai amma dai cikin hadisi akwai bulala 40 to kaga za a yi mishi bulala 40 Mm.
don me an kai haka saboda a hana shi shan giya din na'am da a kiyaye mai da hankali a kiyaye da hankalin shi in Gaskiya.
an kiyaye hankalin mutane sai zama to an samu mutane masu waɗanda sun kasa abin da suke yi gaskiya dan giya mai shan giya hito shi da amai bisa hanya ya shiga gidan shi ya zo ya hau gadon mata ta yi kashi ya yi tutu ta koma tana wankewa ina mutum Assalamu.
to sai mu zo zuwa ga abu na uku shine abu na hudu afwan shine hifzu Almal.
almal a kiyaye dukiya Na'am.
kiyaye dukiya manya-manyan ka'idodinta guda biyu ne a nemo ta ta hanya mai kyau a saka ta ta hanya mai kyau ba kyabin da musulunci ci game da dukiya kenan wanda in mun zo cikin tasirin turawa na mulkin mallaka game da tattalin arziki shekara mai zuwa don dai in akwai rayuwa don bana ba za a kai wannan ba na'am za a zo a tattauna mazhabobin da turawa suka kirkiro na ma na wawasar dukiyar al'ummomin duniya
na'am a nan Allah subhanahu wataala ce inda a nemi dukiya a neme ta ta halat ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil na'am
sannan kuma in za a sata a sata wurin da Allah ya ci kuma da ya- da uslubin da Allah ya ci walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ko wa lam yuqtiru a qira'ata na- ta- ta- nafi' Mm.
in za ka ciyarwa ba Allah bai ce ka bayar duka ba kuma Allah bai ce ka hana ba wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura na'am
wa mimma razaqnahum yunfiqun min tabi'idiyati ay min ba'd ma razaqnahum yunfiqun na'am
to kenan kuma ka asata ka ai almubazzaranci ko da cikin halatu ne
ka ai almuzu ka ai almubazzaranci yanzu wajen biki almubazzaranci ake yi gaskiya yau sai ka iske wani mutum talaka wa- ta- makwabcin shi bai da abincin da zai ci amma ya zo ya yi biki an hiddo buhun shinkafa goma an dafa su an cinye an kawo sa biyu uku an yi fataka amma duk wanda ke kewaye da shi akwai wanda ba su da abincin da za su ci kamar kalla wani lokaci inda ma ana cinye abincin ne a'a ai su ba bukata su kai a canye ba a dai faɗa sai kaga bukata a ci na'am ai su in an ka canye ma an yi abin kumya ya salam baka ga lokacin da gayu ba ana rawa nan Nijar in an ka tai an ka sayo abin nan an ka sayo eh, kayan r- r- rawa da abubuwan da abincin da za a ci to dan saboda gayu su nuna rawar su ta kai rawa in an ka kare cin abinci da lemu ne ake wanke hannu ita ce rawa da ta kai rawa amma ya ka wanke da ruwa ba ta yi ba subhanallah
ina fata na fahimta ta Na'am.
almubazzaranci yana kai ga mutum to yanzu almubazzaranci ya yi mu yawa sannan kuma kada a sa dukiya wajen haramun to sai shi ya zo ko ka neme ta ta hanyar halat sai ya sa ka sa ta ta hanyar haram ko ko ga inda ficin sun ka sa ta sai ya yi baya da kai Mm.
sai wani mutum ya zo ya ce yana neman taimako ka bashi jika biyu babanka wanda ya haife ka ya ce na bukatar dala arba'in ka ce babu subhanallah
ko kuma ka sa su ta hanyar haram ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha in za ka aikin alkhairi sai ya tsoratar da kai da talauci ya razanar da kai wa ya'murukum bil fahsha amma ya umurci ku da alfasha kai iske mutumin da in an ce za a neman taimako na wa'azi jikka biyar zai bayar amma idan ana wata wasa kari ɗaya zai iya ma karuwa kari na miliyon guda karuwa gabdi subhanallah sai shi mata kari na miliyan guda duk yayan ka zo aikin Allah ga ƴaƴanmu suna karatu alqur'ani ka je ka nemi makarantu ka sai alqur'anai ka ba yaran mu su karanta muna nan muna jiran sai ONG ta bada eh, kamar larabar su kaɗai suke so aljanna sai a shekara biyar ana neman taimako malamai su karanta muku da ƴaƴanku ba ku ba su komai ba sai in kun ga dama ma kuɗin sati akwai yaron da zai shekaru da shekaru ba a bayar ba tana yawa wani bafin shi bai da amma mai kuɗin zaka iske a yayi wata shidda bai biya ba kuma in zai biyan ma sai an sha wahala wani lokacin bai rabi na ba zai ba su kuma shikenan in ma an ka matsa bai ce kai ba dai ko iya da sallah ba ku taho littattafan da in aka zo a makaranta littattafan jikka talatin arba'in hamsin sun sai ma kowa a yi karatu amma muna nan muna jiran laraba sai sun bayar a zo ga ong ta ce a'a a zo ga ashaitanu ya idu kuma alfaka wa ya amurkum bil fahsha ɗanka baka isa mai alqur'ani sai dai ka kama yawo cikin ong ong ne ba mutum ne wani littahi kai ba ka- kai ba- kai kudin ka ba ba ka iya zuwa ka ka- ka- bari in yi maka hausan mu ba a cewa sayan qur'ani a kwanso alqur'ani ba ka iyawa Mm.
wani da tunani ne gare mu ko mi jiran muke sai ai muna masallatai sai an gina muna makarantu sai an gina muna littattafan da ƴaƴan mu za su karatu sai an sai muna to mu kudin mu na mine ba ba abin muhimmanci ne ba to shikenan kaji Allah ce wantaziru inna muntazirun na'am dukiyarka ta ce Allah ya baka mu ba mu zama yi hisabi ba amma mu Allah ya ce mu gaya maka gaskiya na'am in ka ɗauka ka ɗauka kuma mu ba son muka ba sharri muka maka fatan ka ba kuma ba wayo muke so muka ba kuma ba mun ce duk wanda ya zo neman taimako gaskiya gare shi ba Mm.
amma ka binciki wanda ya cancanta kai bai don Allah gaskiya gaskiya yan point entry Mm.
in ji masu karatun faransai Allahu akbar wa masu ingilishi kuma sun ka ce full stop Mm.
to mu tahi mi kake son ka ci Zuwa malam. Ah, sai hifzu almal bayan hifzul mal kiyaye dukiya No.
sai kuma hifzu annasab.
annasab a kiyaye dangantaka shi yasa musulunci ya haramta zina in mutum ya yi zina a yi bulala ɗari in bai taɓa aure ba in ya taɓa yin aure ya shiga da matar domin ko mutum ya yi aure in bai taɓa shiga da mata ba sharuɗan ihsan musu tabbata ba ba a jefe shi shi yasa Allah ce wato azzani to wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda Mm.
bulala ɗari me yasa za a yi mishi bulala ɗari saboda yana son ya ɓata ƴaƴan mutane yana son ya zamanto ya kawo alfasha cikin al'umma a samu ɗiyan da ba a san iyayensu ba Mm.
in kuma ya taɓa yin aure to wannan maɓannaci ne ga inda ya kamata ya je sai ya yi nan kira kashe shi Na'am.
ya an ce a kashe shi saboda bala'in da zai haddasa wa cikin al'umma Na'am.
mun gane wannan Na'am.
sai hifzul ird Mm.
kiyaye mutunci shi yasa musulunci ce in kai kazahi ai maka bulala 80 wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda duk wanda ya jefi mace wadda take ba ta taɓa zina ba a fifiya ya ce mazina ce a bulala 80 za a yi mai ana shari'ar musulunci Mm.
to nan ba wai mace kaɗai ba Na'am.
Qur'ani ya ce muhsanat hadda namiji domin kiyasi in ka taba mutuncin mace a fifiya kaman ma da taba mutuncin namiji kaman mai duk ɗaya ne Duka guda ne. Na'am.
bulala tamanin don kan wani dan Qur'ani ya ce to ina na an kace namiji a kiyasi za a yi Mm.
na fata an fahimci ni.
Na'am.
to kaga saboda kare mutunci musulunci ce ana yi mutum bulala tamanin saboda gobe kada ya saki to muku yanzu mutuncin mutane ya zama abun wasa Gaskiya.
saboda demokrasi ta ce ta ta ta baka damar ka ɓaci duk wanda kake so har Allah ma kana iya ɓaci cikin demokrasi ka ɓaci Allah ka ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɓaci annabawa duka cikin demokrasi na da liberté total
liberté total ne ba da ka Eh.
shiga facebook ka samu malami ka samu kowa ka ga mai abin shi ne nika gaya maka inda an ka ce an zagi Allah alramu Isa an zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zagi annabawa an zagi sahabbai to me ya saura kuma ai ba mun da ya saura Mm, gaskiya sai la democracy to democracy din nan a tahi shi dai Allah shi na kallon ka babu waye Allah kai ba na in kuma ka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana cikin hatsari na don shi Allah lokacin da zai kama ka lokacin da ya ga dama na amma in ka zagi annabi kasar musulmi kana ta lahira in kuma kana kasar turai labe
Mm,
in kuma ka ce baka laɓewa tun da baka tsoron Allah akwai bayan Allah dama shi Allah haka shiki in baka tsoron Allah to sai Allah ya sama tsoron mutane in kana tsoron Allah kuma sai Allah ya dama tsoron dan adam mm. Allah bakin take ga duk waɗanda kaga suna cewa su kaza kaza wallahi Allah ran Isa da kaga mutum na kokarin nuna shi ya isa sai mallaman nan sun dame mutane Qur'ani kaza kaza wai suna cika mutane da zancen hadisai kaza kaza kaza ba ka shirin haka ba na rantsi da Allah dan sanda in ya kama shi sai kaga yana da aure Ba- in baka- in baka bi Qur'ani ba ai ita hanya ta Allah biyu ce ko ka bi Allah ko ka bi katon banza gaskiya ko ka bi Allah ko ka bi kahiri tabbas mun ce muku ku bi Qur'ani kun kiya mun ce muku ku bi sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun kiya mun ce ku bi shari'ar musulunci kun kiya to ga turanan sun rubuta muku ƴan luwaɗi sun rubuta muku dokokin su kuma sun ce ku bi kacce ba ka bin abin da Allah ya ce to akwai gendarma akwai soja akwai police akwai dogari Mm, su ko sai su dora ma tasu wanda sun kaga dama kuma wallahi sai dai ka ce Allah ya isa ta ce kai ba ka bi ta Allah ba
na'am eh in baka bi ta Allah ba ka bi ta wani in baka ba mamakka ba ka ba mamman wani gaskiya in baka ba ɗanka ba ka ba ɗan wani tabbas in baka ba matarka ba ka ba mata wani kuka ba karuwa gabdi wanda za ta bacin uwarka da ubanka kuma ka bata kuɗi gaskiya ta ce shege kana ina ta buga waya shege dan iska kana ina kaza ne ka so sai kaga ya tura mata man ba ta yi ta gama shi da Allah ana son dala arba'in ai abincin sahi ce wallahi babu kuɗi ku ku ku azu kuɗi ban zana kai kutu ku- wai ko sai shara ta kuɗi kuɗi amma ga wacce na ce mai shege shege dan banza ka kawo kuɗi kuma shi kawo kuɗi to kai ganin ka alarma isa ne wanga dai kakana to da haka wallahi duttin kahon ka in ka ce baka bin Allah mu wallahi kallon ka dai muka yi.
gaskiya don da Allah da ya halicce ka azama doka baka bi ba wallahi ka bi ta katon banza ko ka bi ta kahiri dole ga turawa don sun rubuta doka in baka bi ta Allah ba ta yi a baka ta yan luwaɗi ai maka shari'a da ita ba abu ruwan mu Allah ya kyauta Allah to Allah Isa wannan shine bitar da muke son mu yi na'am game da al-muqasid al-maqasid as-sitta yau za mu yi tattauna ne akan arkanul iman as-sitt Na'am.
rukunan imani guda shida ne an gane ko Na'am.
to tasirin turawan mulkin mallaka a cikin su shine muke son mu tattauna ko da lokaci bai yi tsawo sosai ba na'am akramu rukunan imani guda shidda Allah ya faɗi su a cikin alkur'ani mai girma biya a jere guda a wuri daban na'am Allah subhanahu wata'ala ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi na'am kaga amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi kaga imani da Allah shine rukuni na farko na imani Na'am.
wa malaikatihi da mala imani da mala'ikun Allah wa kutubihi da imani da littafan Allah wa rusulihi da imani da manzannin Allah na'am ko baka nan bane na'am kaji guda hudu Mhm.
sannan kuma Allah ya ce wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir Allahu a cikin nisa'i Mm.
da ranar ƙarshe
an samu biyar biyar na'am sauran na shidda kaddara ko na'am inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Allahu akbar Allah ce komai ka gani mun halice shi da kaddarawa ne sai ka yi imani da waɗannan rukunin imani guda shidda na'am hadisi na sayyidina Umar radiyallahu anhu na'am wanda in ka gana ba kana cewa hadisi ne na Ibn Umar radiyallahu anhu na'am tunda shi Ibn Umar shi ya danganta hadisin zuwa ga babansa na'am na fata ana fahimta ta akan in ka diba cikin sharh na Fathul Bari asbab wani na yi ma Ibn Umar tambaya kan qadariyya da sun kawo da bayyana na'am to sai bijir masa da wannan hadisi Mm.
asbabu wurudul hadith da jibril ya zo cikin sura ta dan adam sai ce fa akhbirni anil iman ka bani labarin imani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya zo cikin sura ta dan adam na'am to ka san dan qur'ani sai ka ce ka ji wai mala'iki wanda an ka ce ya yi girman duniya wai ya zo cikin sura ta dan adam wai wai wai wai cikin hadisi ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alayhi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asara da rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a fa mala'ikin da ya girman duniya ta ce to saurara ka yarda da qur'ani eh to mala'iku sun zo cikin surar dan adam a gidan annabi ibrahim Allahu akbar ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأجس منهم خير ba mala'i to ne ta kare gare shi tunda annabi ibrahima da ya san da ya gane mala'iku ne da bai yi musu to dan ya san mala'iku ba su gaskiya gaskiya haka annabi lutu da sun kaso bai gane su ba Gaskiya.
Allah ce walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun asib Na'am.
can cikin an kabutu kuma walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim aradan mai hada qur'ani ai haddara na'am in ka diba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadil samar ra'i ya kawo mi me yasa can an ka kawo annan ba a kawo an ba ka koma can ka gani ala ayyati hal shine cewa ashe mala'iki na iya zama cikin surar dan adam qur'ani na ya faɗi shi in ka karyata qur'ani ne kake karyata ba hadisin ba na'am mun gane wannan to waɗannan rukunin imani guda shidda dukkansu kowane turawa da sun ka fahimci su ne su ne suke gimshikin ƙarfin yaƙarsu da muke yi suna gane cewa ta fuskar makami suna iya su yaƙe mu amma makami bai isa saboda in baka cire ma ɗan adam aƙidar da ya yi imani da ita ba aikin banza ka yi na'am har yanzu in ka diba kasashen da turawa ba su yi tasiri ba shine kasashen musulmai ko yankin da akwai musulmai yanzu in ka tai kudu ɗauki Najeriya zan baka misali Na'am.
kudancin Najeriya da arewacin Najeriya na'am
me yasa turawa sun kaci nasara a kudancin Najeriya yi ba yanzu kiristoci suna da yawa a kudancin Najeriya Mhm.
a arewacin Najeriya fa. saboda musulunci gaskiya in ka tafi kudancin Najeriya hatta da tsoho mai shekara tamanin wanda bai taba zuwa makarantar boko ba kuma ce lakon shi na jin English broken yake yi Mm.
amma in ka zo arewa har da dan bokon arewa da ya karanta turanci wani lokacin professor ma bai damu da shi ba sai in ya je wurin aiki
da turanci da turanci so sun gane cewa da yarensu da kuma waye wasu abin suke cewa culture al'adunsu na'am culture Mm.
da addininsu bai samun shiga inda musulunci yake da karfi
na'am galibi sai zo sai su iske masu gurbatatta aqida ko su iske maguza ko arna wanda ba su da addini Mm.
to shi yasa sai suka ce to dole waɗannan rukunnan imani guda shidda sai an yi kokari an zumbucike su ka san zumbucewa ai ko na'am akaram to yadda ake cirki icci ka- da sanyun shi gaba ɗaya shine zumbucewa Na'am.
to ayi kokari aqidan nan ta imani a zumbucike ta to ya za a bi al imanu billah imani da Allah kun gane wannan na'am to sai a kawo aƙida guda biyu aƙida ta farko nazariyatu shak a nazariyatu ilhad in bata ci ba sai a sa nazariyatu shak na'am nazariya shine abin da ake kira theory na'am
theory za a kawo ta a karantar da mutane ita ko dai a nuna wa mutane babu Allah kwata kwata kwata kwata shine ilhad na'am ko kuma a shak a sa mutane ma mutane shakka game da kasancewar ubangiji na'am waɗanda su ne abubuwa guda biyu da ake son a sa cikin rukunin imani da Allah na'am Subhanallah.
su da abubuwa guda biyu nazariyatul ilhad wa nazariyatul shak Mm.
abinda tura suke mantawa waɗanda ba su yarda da akwai Allah ba ba yau na aka fara su ba akwai wanda suke nuna babu Allah kwata kwata kwata kwata kwata na'am amma duk da yake kafirai na da wasu sun yarda da akwai Allah shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir shine rabbus samawati wal ard Mm.
wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah Na'am.
wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah Mm.
in ka tambaye su waye halicci samai da ƙasa za su ce Allah ne in ka tambaye su waye halicci za su ce Allah ne Na'am.
amma matsalar bus yadda abota ma Allah shi kadai bane Mm.
to amma sai ka iske an samu mutane suke cewa kwata kwata babu Allah kamar yanzu aqida ta yan communist na Rasha Mm.
su sun ta yi cewa babu Allah sun ka ce la ilaha babu wani abin bauta wanda za a bauta ma sun ka ce wal kaunu madda duniya matiyar ce kawai ita da kanta ta ta haɗu da kaza da kaza sun ka gamu sun kai duniya sudfa kawai haka
Subhanallah.
to Ki da kaga rasha.
aqida ɗan communist na rasha Mm.
muna ganewa na'am to turawa su yanzu na cewa babu Allah suna ta, wannan aqida tana ta yaduwa shi yasa cikin coci an yarda da akwai Allah amma yanzu mafi yawancin mutanen su suna ta kauce ma zancen eh, akwai Allah cikin philosoph zaka iske wasu sun ce akwai Allah wasu sun ce babu Allah Mm.
kuma an kawo mana wannan ana karantar da ƴaƴanmu a cikin ƙasar mu Mm.
est-ce que Dieu existe ba mun ce a cire shi bane a'a a karantar da shi a nuna ma ƴaƴan mu sharrin da ke karkashin Na'am.
wannan saboda in bustan shi ba wata rana sai a zo musu kamar wani sabon abu ne gaskiya gaskiya muna gane wannan Na'am.
to kaji nazariyatul ilhad Mm.
shi yasa da kaga sun ba wuri karhi sun tabbatar da wuri ne akwai maguzawa da waɗanda ba su da imani ko masu sako-sako da addinin su don su yi tasiri Na'am.
na biyu nazariyatu shak ita ma nazariyatu shak akwai ta ai shakka akwai Allah kaga wasu filosof sun kace suna shakka akwai Allah muna ganewa na'am wasu sun kace akwai Allah to wasu suka ce kuma babu Allah to yanzu waɗanda suka shakka akwai Allah da waɗanda suka cewa babu Allah kaga Abu Jahal ya wuce waɗannan filosof gaskiya tunda shi Abu Jahal an ka tambaye shi akwai Allah zai ce akwai Allah Yes.
Allah ya halicce shi Allah ya ce samai da kasai haka tunda Allah ne ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah lokacin da wannan aya ta sabka Abu Jahal shi na rayi Mm.
wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah wa ya halicce samai da kasai ce Allah ne Gaskiya.
kenan sun yarda da amin da akwai Allah akwai Allah to kaga ashe le philosophe na turai irin su waɗanda suke cewa babu Allah ko waɗanda suke cewa a'a Allah ya san abu a gaba ɗaya jumla ce amma Allah bai san abu ba an detail ka gane ko Na'am.
kamar Allah ya san abubuwa a jumlace Mhm.
amma an detail Allah bai sani ba
na'am ma'ana Allah ya san ka kai misali Mhm.
amma jinin ka yadda suke gudana da yadda jikin ka yake aiki Allah bai san da wannan ba subhanallah
lai philosophe to kaga ashe Abu Jahl ya ce ne ba waɗanda philosophe gaskiya
shi yasa waɗannan mutanen ana karantar da 'ya'yanmu zaka iske musamman waɗanda sun kai karantarwa a nan Nijar da da ba musulmi bane ko dai turawa ko mutanen Burkina Musawa da sauransu ko mutanen Benin Mm.
arnan Benin ko mutanen Togo suna suka yi karantarwa shi yasa malamai suka ce haramun ne ka kai ɗanka lakkol Mm.
daga bayan su abu ya canza to ku masu karantar hatta da waɗanda sun kai karatu ga waɗannan 'yan Nijar waɗannan mutane matsala ne saboda da yawa daga cikin su kai sun ce ai babu Allah sun ka koya ma yare shan giya da biyan mata da tantam da duk tsiyar duniya da kasa ana koyawa sai ka iske wasu ba su sallah sun san kafiran wasu kuma sun tasirin tuga su dan musulmi ne amma dai su dan musulunci da suke karbawa amma yanzu sai tura su ga musulunci ya taso matasa sun hardace qur'ani yan bokon sun hardace qur'ani sun iya larabci sun iya faransai sun iya anglais sun iya traduction sun iya philosophy Hmm.
kuma sun iya maidawa na'am da yaren su ayi musu raddi Mm.
kenan hankalinsu dole ya tashi gaskiya su wawaye ne suna ganin cewa kamar duk mutumin da ya shirka sharri in dai bai tuba ba ya tabbatar da cewa to uta Mm.
in kura na yawo kare na yawo wata rana an gano gaskiya
suna gane wannan na'am to wannan aqida da suke karantarwa qur'ani ya bada labarin ta tun shekaru aru aru ba su ne suka kawo ta ba Mm.
kaji Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratul Ibrahim qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard yanzu a cikin kasancewar Allah har akwai shakka nazriyatu shak Mm.
shi yasa malaman aqida ta salaf sun kace wadansu kadiba har cikin wasu malamai suke cewa wai cikin musulunci wa wai wasu suke cewa a'a in za a fara aqida ta Allah za a fara da shakka sannan a tai zuwa ga yaqini Mm-mm, cikin kasancewa Allah ba a fara da shakka Allah.
za a fara ne bil yaqinil jazim Mm.
kaji afillahi shakkun as-su'al lil inkar Allah.
yanzu cikin kasancewa Allah har ana shakka fatiris samawati wal ard Allah.
wanda ya halicci samai da kasai Allah.
to wayi su so mai da kasa in su sun kai kansu idan hankalinka bai baka cewa ba salula za ta iya yin kanta ko mota za ta iya yin kanta ko allura karama dai ba ta iya yin kanta akwai wanda yi ta to sai ka dibi sammai da kasai da duwatsu da duk abin da ke cikin duniyar ga kaf ka ce haka kawai sun ka haɗu sudufa Allahu akbar.
kenan babu hankali Mm. Allahu shukran. gaskiya.
wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid Allahu akbar.
duk abin da Allah halitta da ka gane shi to ka sa akwai wanda shi ne Allah kinan dakan dalilan da suke nuna akwai Allah ba su da iyaka ga sunan ratata
Na'am.
to me yasa turawa suke son ai shakka game da kasancewa Allah ko a ce babu Allah saboda daga lokacin da ba a yarda da akwai Allah ba ko aka yi shakka akan kudura ta Allah ko ilimin Allah ilimin Allah bai cika ba ko kudura Allah bata cika ba to daga nan dan adam ya samu matsala kenan akwai yadda zai yi ya kewaye Allah kuma ba dole bane sai ka bi dokar Allah tunda in babu Allah yo, za- ina zan bin dokar Allah Babu.
babu Babu.
shine suke son su kai gare shi
Na'am.
da zaran ba a yarda da akwai Allah ba to to ai babu zance akwai dokar Allah ko Babu.
kenan babu haram babu halal kato shi armi kato mace ta armi mace a shagiya sun ka ce babu Allah babu Allah babu Allah sun ka ce asalin abin da yasa dan adam yake neman Allah abu biyu ne ka fahimta wai mutanen da da suke tunanin akwai Allah abu biyu ne ya kai suka tunanin akwai Allah na'am suka ce na farko alkhawfu tsoro
Mhm.
na biyu alhajatu bukata Subhanallah.
sun ka ce da ɗan adam cikin tsoro shike da namun daji sun taso mai shi ta ƙoƙarin shi- shi shi abin nan sai yana tunanin akwai wani abu da ya kamata ya bashi kariya shi yasa suke cewa waɗannan abubuwan na da da ɗan adam ya ɗauka Allah suna sun ka zamna mai wai har eh, ya ɗauke su matsayin Allah sun ka ce shi yasa cikin logo na ƙasa ko logo na 'yan ƙwallo kake ganin kowace aƙida tana bayyana gare su wata an sa zaki waɗancan can da zaki suke tunanin shine allansu wasu sun sa giwa suna tunanin shine allansu wasu sun sa shaho suna tunanin shine allansu suka ce daga lokacin da ɗan adam yake ta daga cikin tsoro daga nan ya huta da Allah
Subhanallah.
na biyu sun ka ce bukata bukata tana sa ka ko ba Allah ba ga ɗan adam ma in ka zo in kana da bukata in ka cika garaje ba ka samu Mm.
ko ba ka nan bane Na'am.
sun ka ce to bukata dan adam yana da bukatar mota yana bukatar jirgin sama yana bukatar magani yana bukatar technology yana bukatar kaza sai ya tabi dan Allah shina nan shina daga hannu shekaru dubbai sai ya gane ya ya bace sai ya dauki science science ko da ya buga science sai science ta bashi amsa science ta ce mai ga wanda kai ka kera mota ga yadda za ka yi ka kera jirgin sama ga in baka da lafiya ka yi medicine ga yadda za ka yi ka sha magani don haka ba su da bukata Allah saboda zuba su cikin tsoro kuma ba a bukata Allah saboda ba a cikin bukatar wani abu gakkato kawai ka ce ka daga hannu ka ce Allah taimake ni in kana da mota in za ka garin ku ka sa mai ka buga mata ki ka daga ya haika ya zamane ka ce Allah kai ni Allah kai ni babu wani Allah wanda zai kai ka
Subhanallah.
shida na suna karanta suwa nazariyatul shak da nazariyatul ilhad mun ji wannan da kyau Na'am.
wanda a gurguje nake bada su Mm.
imani na biyu imani da manzannin Allah Na'am.
an gane ko Na'am.
Allah ya turo manzanni Na'am.
Yahudawa saboda eh, ta'addanci bayan sun san Allah ya turo annabawa da dama a cikin su Na'am.
bal ma ana ganin babu wanda aka turo ma annabawa irin su saboda ta'addancin su Yahudawa.
Yahudu Mm.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء Allahu akbar.
amma ƙarshe saboda hasadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
don tsananin tsagerancin ba Yahudi kai ƙarshe cewa sun kai ma Allah bai taɓa turo annabi ba ƙarya ta kai ma Allah wa ma qadarullahu haqqa qadri idh qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay sun ka ce Allah bai ba su girma Allah ba irin yadda kamata a girma Allah Allah ce idh qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay lokacin sun ka ce Allah bai taɓa tamkama wani mutum wani abu ba saboda hasana ta ruhi su har sun ruguza annabta annabawansu Subhanallah.
ko suna kokarin ruguzawa tunda ba su isa ba Mm.
sai Allah ce qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas Allahu akbar.
taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathiran Mm.
ko a qira'ata ibnu kathir da abu amr ibn al-ala yaj'alunahu qaratisa yubdunaha wa yukhfuna kathiran Na'am.
to ta'addancin da aka yi in an ka ce babu Allah to daga nan za a ce kuma babu manzanni kaga yanzu sun zo sun ce babu manzanni wasu daga cikin su Na'am.
to kuma ta'addancin da tura suke sai suna son a yi imani da sashen manzanni kada a yi imani da sashen manzanni Mm.
tunda in an raba ka da manzo an raba ka da Allah Tabbas.
Allah ne ce ya zaɓi mutanen da su isar da sakon shi Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min nas ko ba kana bane Na'am.
inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alalamin Mm.
to ya hanka ce babu manzanni kenan babu sakon Allah amma duk da haka su yi imani da sashi su kafirce masashi yahudawa sun yi imani da Musa ba su yi imani da Isa ba ba su yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kiristoci sun yi imani da I- Musa sun yi imani da Isa ba su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma mu musulmi Mm.
duk mun yi imani da su amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Allahu akbar.
la nufarriqu bayna ahadin min Mm.
rusulihi shi yasa abin da ya samu musulunci yake cin nasara ba ka samun musulmi guda a duniya kam ya zagi annabi Musa Mm.
ya haita musulunci
Mm.
ba ka samun musulmi guda ya zagi annabi Isa Mm.
amma yahudawa ga sunan suna bacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Sallallahu.
kiristoci suna zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su Mm.
me yake nunawa wannan yake nuna maka addinin musulunci addinin gaskiya ne Gaskiya.
duk abin da suke yi ba su tunzura mu ce mu zagi annabawan Allah na'am
ana ganewa na'am to da an ce an raba ka da annabawan Allah shi yasa su sai su yi imani da sashen annabawa ba su yi imani da sashe ba wannan kafirci ne karara na'am an gane ko na'am abu na uku sannan imani al-imanu billahi wa malaikatihi eh, eh, al-imanu bi- billahi bi bi rusulihi mun kashe ko bi kutubihi littafan Allah na'am idan aka ce dan adam me yasa tura ba sa son ayi imani da littafan Allah saboda wahayi yana kore ƙarya science tana iya ta kuskure wahayi baya kuskure tabbas ko ba karan bane No.
shi yasa an kai wuri littattafai waɗanda za su nuna maka aya kaza baka fahimce ta ba in kaga ka ga aya ta ci karo da wanga ko wanga hadisi ya ci karo da wanga ko wanga aya ta ci karo da wanga hadisi a'a kai ne baka gane ba bibi malamai a maka bayani Allah ilmul jam'u bainan nusus Mm.
ana gane ni No.
to science kuma theory ce tana iya ta zo ta hadi na'am in ba fe abin nan en fe scientific ba haqiqa ilmiya ita ce ba ta saka kuma qur'ani da gaskiya tabbatar da ita misali wanda qur'ani ya bayani na'am shi yasa har yanzu har yanzu an kasa samo aya guda ta Qur'ani a samu wani abu na science da ya tabbata a ilmanci ya samu alkur'ani turawa su adda laboratory su ke da technology suna gaban mu nesa amma sun kasa Allah akbar ta hika bibi tarihi Mm.
shi yasa da yawan manyan su ma suke musulunta gaskiya Maurice Bucaille dan kasar Faransa na babban doctor ne ne- neurolog ne babban ma- masani na shi ke yi ma shugaban kasar Saudiya Faisal Malik Faisal rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake masa magani amma karshe musulunta yayi sai ya rubuta littafi al-Qur'an wal Injil wat Tawrah na'am ya nuna ga shi kirista ne ya tashi cikin kiristanci ya nuna ga nasoshi na na na na na na- na abin nan, na- na bible waɗanda sun saba mai ilimi kwata-kwata wanda yake nuna ba magana Allah bace yace cikin qur'ani kuma babu nassi guda duk abin da qur'ani ya hudi shine sai take tabbatarwa Allah akbar Maurice Bucaille littafin shi yana nan ta ka karanta ha gani in ma faransai kaga ji ko angalai akwai kuma wanda aka yi traduction da larabci ya an kai haka
addini gaskiya to don haka alqur'ani gaskiya ne shi yasa wani pasto da ni sanadiyar musuluntarsa Mhm.
sanadiyar musuluntarsa na'am
ko duk da ke kafin ma in faɗi sanadiyar musuluntarsa akwai waɗanda sun kai raddi waɗanda suna kiristoci sun ka koma musulmai manya-manyan fada na duniya na'am irin su eh, Carrie Mill na ƙasar Canada Mhm.
irin su Ahmad Didat ka karanta littattafan su irin yadda suka yi ma kiristoci raddi amma mu aje wannan me ya sanadiyar musuluntarsa shi wani fada wani babban fasto na da yin musulunta na'am ya ce shi abin da ya sa ya musulunta bai taɓa ganin limamin juma'a ba ya koma kirista Allahu akbar ya yi dibi ya yi dibi bai gani ba ya ce amma kullun yana ganin fada-fada suna koma musulmai ya ce to ba ba a kwantarar ya ce kai ba ka san abin nan akwai akwai wani abu kuma magana ce ta Allah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Allah.
malamai suka ce Allah bai ce ya kharujuna ba domin duk abu mai dadi duk abin gaskiya in an gane ba a fita amma ƙarya kuma ana iya juya mata gaskiya gaskiya ina fata ana fahimta na'am kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa kutubihi na'am lokaci yana fara matsowa sai kun yi hakuri saboda akwai dan sauran lokaci kaɗan to imani da littattafan Allah da ka bambanta mu mun yi imani da attaura da injila Allah ya saukar da su amma yanzu babu aiki da su saboda an sa ƙarya ciki na'am Qur'ani an ka ce mu rike domin shine mai tsaro gare su wa muhaiminan alaihi na'am duk wanda ya ce zai yi imani da sashen manzanni ya bar wasu ko ya sa imani da sashen littattafai ya bar wasu kafiri ne إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا na'am وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله أكبر.
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون كو ساشن لتاي كتي كاي إيمان دشي ما ويل تفهم بابا كبر ساشي كا كافرتا balantana ka ɗauki waɗansu littafai ka ce ka bar waɗansu na'am
sai al'imanu bil mala'ika imani da mala'iku mala'iku dole mu yarda da Allah ya halicce su daga haske kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih muslim da ummul mu'minin Aisha na'am an gane ko wa khuliqatil mala'ikatu min nur na'am to amma turawa suna son kada ayi imani da mala'iku na'am saboda imani da mala'iku yana tuna mana Allah ya taimaki annabawa da mala'iku annabi Lut misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar to in muka yadda da akwai mala'iku kenan zai samu imanin mu yayi karfi shi yasa sai a ce muku c'est des histoires c'est des histoires waɗannan abubuwa le Coran est déjà dépassé ai an riga an wuce lokacin Qur'ani to kaje da suke tawala maganganu to akwai imani da mala'iku akwai imani da yawmil akhir ranar ƙarshe al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi mala'iku wal yawmil akhir to shi ranar lahira da kuma kaddara ta alkhairi ko ta sharri zamu bar su har zuwa sati mai zuwa mu karkare da su an gane ko amma imani da mala'iku suna daga cikin shakkun da suke kawowa suna baka an ce wai mala'iku suna sabkowa kuma mala'iki guda sai a ce maka ya girman duniya so dubu saba'in to ina an samu wannan abin da ya girman duniya kuma shigo cikin duniya ko kuwa ce maka a'a ai mala'ikun nan dan me an ka ce Allah ya kawo mala'iku alhali inna Allah ala kulli shay'in qadir a ce wani mala'iki shi na rubuta kaza wani mai kula da ruwa wani mai kula da kaza shi kuma Allah yana da iko akan komai kuma a ce wai akwai mala'iki mai kula da daukar rayuka yo Allah ai bai da bukatar wannan ko ko a ce maka mala'iki guda na ga daukar rayuwa amma duk duniya kuma shi kadai na ga daukar rayuwa c'est impossible logiquement kasa suna cewa logiquement saboda hankalin su wai logically to amsa anan shine cewa Allah ya bada labarin ya halicci mala'iku daga haske. Abu na biyu su mala'ikun da anka ce an wakilta su ba dan Allah ba zai iya yi bane. Shi Allah yana da ikon yi komai ko lauhil mahfuz da kaji an ce an rubuta ba dan Allah yana mantuwa bane. An gane ko dan a kawo maka na ranar tashin alkiyama a baka iqra kitabaka kafa bi nafsika ba dan Allah yana da bukata ba. Sannan kuma su mala'ikun da Allah ya wakilta ɗaukar rai. Ka fahimta? Cikin su da ake kawowa. Kana jina sai a ce ai to yanzu mu kaddarta mutum dubu za su mutu a duniya. kuma za a ɗauki ransu a lokaci ɗaya. To shi wannan mala'ikin ga an kai shi. Ko kuwa ce maka ai cikin Qur'ani an ce Allah yake karɓar rai. Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha. Cikin wani wuri kuma sai a ce maka a'a akwai mala'ikin mutuwa mai karɓar rai. Qul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Wani wuri kuma sai a ce maka mala'iku ne suke karɓar rai. Alladhina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim. Ko ba ka dan bane? To ya an kai haka. a ce can mala'iku ne na a ce mala'ika ne na a ce Allah ne wai kaga nawa ga harka take kuma duk Qur'ani ne wallahi in kana bin turawan nan baka dawo malamai sun kai ma bayani ba faransai kadai da traduction ba su hidda ka wallahi kai hattara dan boko da an ka ce Allah shi ke karɓar rai babu ran da za a karɓe ta in ba da izinin Allah ba. Da an ka ce mala'ikin mutuwa yake karɓar rai shi Allah ya wakilta shi ne jagoran mala'iku. Muna ganewa da an ka ce mala'iku suna karɓa an samai masu taimakon shi. wanda suke kama mishi to sai dai abu guda cikin hadisai ana nuna shi mala'ikin mutuwa mai karɓar rai sai ya zo to idan ya zama to mutum dubu ne za su mutu a lokaci ɗaya ko dubu biyar to kuma an ce ko ina yana nan in su yaran shi suna iya rarrabuwa to ya aka yi haka abu ne mai sauki dan adam yanzu na aida ni da kai muna zaune muna karatu ko ga munan cikin TV ana kallon mu kuma cikin radio ana sauraren mu cikin internet ana sauraren mu ko ba haka nan bane to yanzu mutum dubu ne suke kallon mu Allah ɗaya sai ya kansu idan Allah ya ba dan adam abin da zai iya halarta miliyoyin gidaje a lokaci daya to ina ga wanda shi ne ya halici dan adam ya bashi wannan ilimi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allahu akbar to waɗanda za mu iya tsaida bakin su saboda lokaci yayi muna halinsa insha Allah ta'ala gobe sati mai zuwa in akwai rayuwa sai mu zo mu karkare waɗannan guda biyu mu danyi ishara zuwa gare su sannan kuma sai mu je zuwa ga tasirin turawan mulkin mallaka game da rukunan musulunci guda biyar su ma mu ji abin da suke faɗa game da su abinda muka faɗa ga manto daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillah ɗan uwa an ce lahin daɗi karewa Allah dai bai kaddarci dai wannan mawdu'i ba dai yau akai karshe na yi arkanul islam as-sitta muna fatan Allah ya nuna mana arkanul iman al-iman muna roƙon Allah subhanahu wataala ya nuna mana rana mai kamar ta yau mu ga karshen wannan mawdu'i kuma Allah ya sa ya ba malam lada mu da muka bibiye karatu kuma Allah ya samu amfani da abin da malam ya karanta da da shi insha Allah ta'ala muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muna zunubanmu ya gafarta mu magabatan mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان آمين.
واجعلنا من الراشدين آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين آمين ودمر أعداءك أعداء الدين آمين.
وانصر عبادك الموحدين آمين اللهم آت نفوسنا تقواها آمين.
وزكها أنت خير من زكاها آمين.
أنت وليها ومولاها آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين